إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram jamhuriyar Nijar. Mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah. Yau muna ladi 27 ga wata na rabi'u thani hijira shekara 447 wanda ya dace da 19 ga watan goma 2025 allah mana mafaka masu jin ta hanyar rediyo amfani za su iya kiranmu a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 Cisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 soixante ko lamba ta move mai lamba cisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 40 masu kallon mu da sauraron ta hanyar facebook za su iya samun a fashkita ko ka sa muryar sunna da magaram ko ka sa karatu and direct ko ka sa fashkin malam hassan ibrahim algurabi insha Allah assalamu alaikum na'am to bismillah sana sana eh wai kamar yanzu zakata kayan gona haka irin kamar wake eh
kana iya ba kamar irin masu yin maulidi ka kai musu kamar gudun mu ka kai musu kamar kwanciya biyar haka
to a gane na'am assalamu alaikum la la alhamdulillah ha
daga masarautar ana sallah asuba eh
eh kuma shi ke nan sai na ji kamar malamin in yana kira a kamar sai ha sai nake ce ma mijina eh
wannan malamin ya iya kira a wallahi in dan Allah yake yi wallahi wata in in me to shi ne sai eh, na ce in dan Allah yake yin wannan karatun masha Allah daga masallaci nake ji
to me ya tambaye ki
eh kuma shi ne da na da na ƙara da ya ƙara shi ne sai mijina yake cewa ai ina yaban wani namiji da bai sama ma abin da ake yi kuma har da na ce idan Allah ya ce na mishi na yi shi
ki ta ke tambayar me kima za a mijin ke so ke yabo na miji ba shi ba ke ma kai ma shi ne ce ya mijin ke za a so ke yabo na kima gaban shi ke ma da Allah ya za a mijin ke mijin ke zaki zaki neman ke neman gaban shi ke ma wannan tambaya ce gurin gishi ya za gishi ne ke za ki suke assalamu alaikum wa alaikum salam na'am alhamdulillah na'am
Kawai akwai wani malamin wajen mutum na ga muna ba shi kuma na yake tambaye shi ne ne hukuncin saka wando
eh
sai yake wani samun ai wai babu ma wani hadisi ko aya wanda ya kawo akan hukuncin ko ka taka wando ko baka taka ba ta kawai da kake da mutane in da ƙara bayani haka yi
to assalamu alaikum
alaikum na'am na'am sun tambaya ce muke eh
farwai an dace kiran sallah addu'a da ake bayan kiran a
da da ake bayan idan da kiran sallah eh
to in ka ji ta masallaci dai kai addu'ar ko kuma kowane masallaci ma kana iya yin ka ji bayan kiran idan da kiran sallah to shikenan na gane assalamu alaikum daga murya ka bani jinka da kyau
Wala an tashi lafiya.
lalo
Wala muna da tambaya ne.
na'am
wai idan kana da dan uwa da wani abu ne da harka alheri in za a yi ba da kai za a yi ba sai kuma an kama wahala ta samu zai sanya ka da kamar shi kama alalu da wani ne nasa eh da in kace an kace ba ka yi bai zama laifi ba su zama musulunci ba an kace baka mi
in kace ba su yi sanya ta a yi kamar sun sa wani abu ko da zaka ba shi shawara zai ɗauka in kana ba shawara bai dauka kenan sai wani abu kamar na wahala in ya zo dan idan wani abu ne ma sai zai sai za ka zai sanya ka zai iya baka ko sai dai in wani ne ya kawo shi ne to an an uwa a takaice idan ka ce muka ba ka ka- ka- idan ka ce ka idan ya ake ka yanzu kake ba ka ce akwai da kana ji na ko ai magana mu'amala aiken ka saka aiki ai ba ba shi ake ka ba bai da haƙƙi ya saka ya saka bauta wannan kana iya cewa amma zumunci dan bai baka bakta ka zumunci da shi amma aiki ne kai ba bawa bane ba aiki ya saka na wahala bai ba komi kuma bai abanka bai ta bai ki- ki- kyauta maka ai ba dole ka mai aiki ba amma dai wani zumunci ne ko aikin alkhairi ne kawai ba komi ba wannan ya kama da aiki maka ka samu lada kurum amma in zai saka in zai bautar da kai ne ba- ba- babu sakamako ba dole bane ba tunda bai haƙƙi ya sa- ya bautar da kai
eh wallahi
wani ba wani matakaici sai yan wa takaici a wanda yake maganar cewa a magana wake na zakka zai ɗauka ya ba yan mulki yau shi aka aka bada abin da sha ibada Allah ka bada akan ana aikin bid'a na ba- ba sunna bace ba ba mu cewa sunna ce ce bid'a ko mai kyau yau shi zaka bai halitta takaici gurin eh assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Malam ina son la ya lawa alhamdulillah
muna da tambaya ne.
na'am
Malam ya halitta kuma mutum shi ɗan sunna ne ba ɗan shi abu ne zai yi aiki wajen ɗan shi a don abu ya ji.
To, naji. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
ba lafiya La alo.
malam muna da tambaya Alhamdulillah, bismillah.
kuma yanzu likita wanda suke operation suke gurin operation Eh, haka ya kasar yi wajen operation sai ku su ne sai su tafiye da su ko kai kana da garantin wannan kuskuren da kai ne ta da biya da su wani eh, to ya ne abin yake
to shikenan. Sai muna maganar akan sai mai maganar taka wando. Kuma shi masa'alar maganar wando shi kullum lamarin addini ba kamata mutum bai ce kurin kaza haka ra'ayi ne ko kaza ko baka san abu ko ka ce baka sani ba amma ka ture abu shi asali lalle eh, annabi sallallahu alaihi wasallam sam shi ba a samu ba ma haka a ce gashi ya sa wando kaza mai ya magana akan tuwa ko izar kai huce idan sau akan shi ne ta dun tuwa da ta wuce kasa da idan sau cikin wuta ko duk wanda ya ja izar kin shi ma'ana eh, abin da yake kasar idan sau cikin wuta ne duk da akwai magana wanda don girman kai ala kulli hal ko ba wannan maka ɗaukar ɓangaren taka wando aka cewa taka wando ko ba wani abu ai kai musulmi namiji ka taka wandonka a akwai najasa kuma sallah kake umar bin khattab ya ga wani a cikin marjiya ta ta rasuwa da wani ya shigo matashi tuhoshe kasa da yace yaro daga daga tuwarka sama saboda ya yi tsoron Allah kuma ya yi kwari ga tsarkake tuwar kanta wannan dama kurin ba shi da ra'ayi na kurin a takaice sai mai magana ta addu'a ta kiran sallah kana jin kiran sallah dan wato ka iya da garin ce kowa kun sai ka amsa mishi ɗaya ma ai ba dole bane ba fadala ce an kai ka samu ba sai kawa kowa gaba ɗaya ba sai mai maganar eh, maganar shi'a ya dace da aikin da za ka yi shi musulunci kake ma proje na haure ma aiki ko su ta kawo aiki ba aiki mane ba aikin naka in bai taimaka ma wannan da'awa bai da alaka da abin addini wannan kana iya musu aiki in aiki ne wanda bai da alaka da daga da'awar tasu sai mai maganar ana ana cikin tiyata duk abin in wani maganar abin da kai na tsautsayi ko likita ko abu in dai kai kashe shi kana da kafara kana da kafara ta kamar tun da ka ce cikin aiki ka tabbatar da kai ne kai kuskuren kashe shi kenan kamar kashe mutum akan kuskure ne wannan haka ne sai a ji kokarin ta tambaye dangin in masu yaye ko magana diya ko kuma a kuma amma dai ka magana kafara dole ka kafara ta azumi sattin a jere wannan haka ne ka'ida tunda kuskuren ka ne kuma ka tabbatar da haka nan Allah taimake mu a takaice yana ga wannan su ne dai na ga tambayoyin da aka yi muna jaddada dai cewa duk wanda zai kira ya yi kokarin kau da rediyo a lokacin kira kuran assalamu alaikum na'am
na'am muna son bambanci tsakanin wakafi da zakka
to sai kuma tambaya ta biyu kamar na fito daga agadis ne wajen ɗaya ba karin gini ba ta yi ba eh da muka da muka tobo biki mun tsaya ba sai a ta daidai magariba ta yi to a lokacin nan sai na yi magariba a lokacin nan kuma daga baya sai na yoro a zuwa da la'asar da shayi duka ne kaso to shi ne nake so ku shi ya aka yi ya aka yi
kamar idan ba mu tsaya ba sai da muka zo ta daidai magariba ta yi lokacin magariba yi sai na yi sallar magariba a lokacin nan ta kwana daga ba- bayan magariba sai na jero sallah a zuhur da la'asar da isha'i na yi su daga kaso shi ne muke so ai ai- ai magariba ma- magariba ai magariba ba mu da kasar
eh ban ban yi ita ban yi kasar ba yawa ba ta kuma na jaga da shi kenan sai na shi Ah, na'am sai eh, mai ma- akan magana ta bambancin wakafi da zakka shi aka ce wakafi wani abu ne misali ko gida ko gona ko garka ka ce wannan koren an bar shi bai cikin gadonka kuma za a yi aiki kaza misali ka ce ma a- ma a ba almajirai ko a ba 'yan makaranta kaza ko wannan gidan baki ne ba mai sabka a ciki ko kurin ka yana shi nan ka ka tsare abin wannan shi ba a gadon shi kuma ba a sai da shi sai wannan abin da ka hodi ko iyanka ba su isa da shi ba su iya gadon shi kuma amma zakka kurin ka ba da za a ci ne kurin ka ba ne kurin zan kashe kurin shi kenan kana ba mutum sai kashe kanshi shine ba ba game wakafi abin da ke dawama ne ba ba a yanke aikin shi ta ci gaba da aiki ta kuma kaga kawo mutum ma ranar mai ya sai ya ce wani shi kashe assalamu alaikum alhamdulillah da bana cin hulka da kyau daga murya ga abu Eh, ina da tambaya ne wannan.
na'am
Ina son da Allah kara mana bayani akan abin da ya sha harkar riba. In kasuwanci ma da an samu dama sai an dara mana dama na da Ah, rabu wannan karatu ne sai ka tambaya akan kaza ai rabu ta wuce aka akan dan hilina mu sai da ka yi bayani akan kaza misali me mutsan rabu ka san so eh eh to a takaice iya- wani iya magana akan eh, magana ta ya zo an hutu daga ina ne haya zuwa ta nata magaraba ta yi to kai dai ka jagwal dukkan aikin ga da kai ba daidai wanda ke daidai ne na harko dai ta'addancin ga na harko barin azhar la'asar har magaraba ta yi yan wa sallah ko a mota ko a jirgi ko a jaki ko a ina ne mota ba a bar mota ba tsaya dole ka yi sallah a zuwa la'asar kayan ranta wada wannan laihi ne mutane suke yi lalla sallah Allah mata lokaci din da kake ko baka lahiya ko kana mallake in dai da hankalinka sallah ka yi ta ko da ruwa ko ba ruwa yan yi ta haka yin ba ba uzurin barin sallah har ranta wada wannan akan kuskure ne baka sani a gaba ka gyara kurum kuma eh, shine kurum za a gyara a gaba amma magana kuma ta biyu matsalaka ta biyu da ka zo kuma he ka zo he kai magarba a'a ka zo ka bar salloli he kai azhur ka yi al'asar ta kai magarba shine ya kamata ka inda har a ce akwai uzurin ma na barin sallah azhur zaka kai al'asar kan kai magarba Mm, haka ne ka'ida sai mai magana akan riba riba yan uwa tana daga cin abu mai hadari da annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa kohon riba tana da bangare mataki mataki 70 da yanka yace aisarwa ka anya ta rajul ummu akwai anya kira rajul ummu karamin lahin kamar mutum izin izin da mahin shi ko yar mahin shi karamin lahin zana kamar ka mahin ka wannan yan wani riba tana da haɗarin gaske a cikin annabi ta dirhamin riba dirhamin riba ɗaya ya yi kai zanen 36 jirgi cutarwa yan wani riba tana da haɗarin gaske ƙwarai to dole ke mai kasuwa ka tambaya ya ji kasuwanci ne halaka da abin da ke riba dole ka cikin tambaya ne ya wuce tambaya haka ya ka tambaya kan masala kaza me matsayin shi ma assalamu alaikum na'am na'am
mana tsarin wanda ake fi da alkadar ha
me ake ni da kadar na'am kuma ita kadar kina kawai abinda mutum duk kawai ya ga yayi kawai kadar kina ko kuma a'a kin mutum ya wasu abubuwan da mu gane
to an wannan shine kaga hadarin musulmi ya tsaye shekara na wanda girman shi komai bai san ba imani da kadara dole in wa mutumin neman tsira gobe kiyama dole ya karatu karancin karatun farko kan tun mai akadar ke cewa awul majibi al-mukallaf ta so imani ta sai imani dole kiyar imanin ka dan wawo iyaye cikin rukunin imani guda shidda imani da kadara to kai mun ta haye girma zaman to bai san imani me yasa kadara ba yan wa imani da kadara ma'ana kadara cewa Allah subhanahu wataala annabi ya bayani Allah ya halicci ya rubuta muqadir khalq kahin yayi samar kasar shekara 50 ma'ana mai kadara Allah ya riga ya shata duk abin da zai wakana Allah ya programin komi to maganar cewa mutum da abin da ya cin ƙarƙashin kadara to amma wai ƙarƙashin kadara bai hana a ce a kama maka da lahi domin me Allah ba abin da ke kana Allah bai so bai so akai ba ba abin da ke kana cikin wajen ilimin Allah to amma shine wani yana ga wani cikin magabata an kama wani ya sata za a yanke mai hannu sai ce an kai daɗe ba mai ce wannan wa Allah ne kaddara mu ce eh haka Allah kaddara maka kai sata kuma Allah kaddara za mu yanke maka hannu kenan kadara bata bata kawo mutum kare kanshi ya samu Allah ce haka Allah kadara eh Allah kadara da yake shi akai amma bai hana a zage ka bai hana amma hukuma in kisa ne ma kashe ka kashe mutum ko ka zina wannan shi ne magana magana kadara ma'ana kadara gurin abinda Allah ya riga ya furgare shirya ya rubuta duk abin da zai a duniya wannan Allah ya rubuta komai shi za ka ce ta cikin addu'a kamar addu'a Umar da yake ce ya Allah an ka rubuta cikin layin mutsa ta Allah ka goge ta cikin layin mutanen kware kenan Allah yana canza abin da abin da yake so bai hana kuma addu'a akan kaza ko ka nemi shirya akan da ba haka bane wannan shine Qur'an a takaice shine ma'ana kadara Qur'an muna fata da yan uwa kenan kullum ayi a san wajibcin karatun addini kun balle magana karatun tauhidi dan shi yan uwa shiga dan ina ga akwai Abdullah bin Umar cikin sai Muslim wasu an ba shi labari wasu yan ga wani gari sun zo aikin haji suke mai tambaya sun samu labarin sun ga wasu a can a garinsu suna magana cewa babu kadara ma kurin kurin kadara haka kurin komai shaukana ya ce to ga wasu labari ni ba ni ba su inda za su ciyar da dutsen uhud zinariya Allah bai karba ya sai imani da kadara assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya alhamdulillah
wala muna tambaya ne akan maganar da aka yi ta bulaguro ta sallan nan eh
to kamar in ka zo da kasar daga bulaguran ka zo gari ya za ka yi
to shi duk wanda ya zo gida misali ba ka yi ba a zuhar ka zo gida kuma a lokacin a zuhar shi kenan za ka yi ta a zaman gida amma misali kamance ta hudur ya zo ka zo gida amma ta huta da ka zo gida he ba a zuhar ka zo gida to nan za ka rama ta a yanda take a bulaguro wannan shi ne misali sallace a gida kamance sai ka je bulaguro ka tana misali a zuhar ko al'asar to za ka yi ta a sallah ta zaman gida ba ta balta a zaman gida ta huce ka to ita ma an abu lagoro ta huce ka in za ka rama ta za ka rama ta a zaman gida kai a zaman bulaguro tunda a can ta huce ka za ka rama ta a takaice gurin yanda ta huce haka za a rama ta eh ina ta huce a bulaguro amma an ka zo a lokaci azhar ta yi ban yi ba azhar na zo gida a cikin lokacin azhar kenan zan yi ta a zaman gida in kuna ga nayi da abu lagoro wacce da na zo gida a lokacin kun sake ta shi waccan ta huce wanda muna ƙara jaddada cewa yan wa muhimmancin karatun addini balle na tauhidi yan wa duk wani al'amari na bawa na ibada na kaga wata wani ruwa ta ibn umar cewa ka ba su labari wannan wanda ba su ima da kadara inda za su kashe dutse kura na zinariya Allah ba zai karɓa ba aikinsu da su imani da kadara ka kai wani abu ne daga cikin rukunin imani assalamu alaikum Walaikum salam malam ina kwanan lafiya alhamdulillah akwai sila.
alhamdulillah Malam muna da tambaya da Allah.
to bismillah Allah sa na sani Sai malam kamar mutane wani abin da sauda da ake ce wai a kirara ta aka ce tana maganin aljanu.
mene
Abin da sauda garinta. Ana Na'am.
ce ana kirara yana maganin aljanu.
to me ta shin ka- shin tambaye ka
Eh, to kama radio na'am.
an wa habatu sauda dawa annabi kira ta dawa ya kira ta magani santifika ma a sha gangar jikinka maganin kaza diabetes tension mulati kaza amma wani maganin iska sauransu wannan kurin tsari ne na mahi yawa yan rukuya suke cewa daga labarin aljannu sun jabi san warin kaza kaza kaza yan wadin magana hayaki bai raba ka da aljini a takaice kuma hausa suke cewa a tire bata bata raba kare da kura a takaice iska an ma kaddara suke cewa aljanni ya gaya musu bai san warin kaza ai ya kare warin kuma ya kun wajen ka kuma ba a samun cin nasara da maganin abu da da maganin hayaki ko magani ko malami ne a habata su da magani annabi ce magani annabi kira ta na'am
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Malam muna laya.
la la ha
Muna jin daɗin abin da to Allah tamke Allah tamke mu da yake Allah tamke mu da yake Mm. amin amin Mm. amin yamma kullum mutum aka ce cuta daban magani daban ka yi kokarin neman maganin cuta ka baka lahiya ta aljanta bilenin rigan gan jiki ce yan wa ta yi masala ta rashin lahiya ma ba ma ta aljanin ba za ka ga mutum bai lahiya maimakon ya ji likita wajen masanin rashin lahiya ya samu wani boka ga yan wabalin yan nan sun yawa kullum talla suke kowa in talla shi ka ji irin ka tabbatar da talaman kasan akwai akwai yaudara sun hana mutane zuwa likita a binciki cutarsu kuma suna da horarsu kuma hukuma ta kyale masu bari a horar sun kyale wannan abu ya kamata a tausaya ma talaka wallahi mu cutan kun sun ga abin kun cin kasuwa ce kullum mutum zai bude kasuwa ya cuci mutane ta yi shi kuran duk suna nan kuran ko wallin dan ba kasuwan take ci irin su mutum zai haka iya rantsuwa da suna addini kuma dan nan wara ne wallahi ga malatan ka hana ka ma a ce ma komai ta ma iska ne tansiyon a ce ma iska ce diabetes ta ma iska ce duk cutar duniya ilsa a ce iska ce ga ma cutar ka daban ka kasuwa ka da maganin ta an zo a ko a shayi da ko an damfara ka ka san yadda- sun ce gaba daya kuma eh, wani mara baka imani ka yi mutum kaman yan uwa kullum akwai masala sai su gama abu. misali lalle maganin gargajiya akwai magani santifikama maganin cuta kaza maganin kaza to amma ka ji su sai maganin magani kun suna bokanci in ba ta armi ko ka so ka ta lalace ko maganin hau kaga an huta maganin maganin gargajiya an kuma bokanci bibi suke abu- Allah kiyaye ta mutane da musaji wallahi ana ga musu musaji ne kurum sai su ga Allah shirye da mu da kurum Allah shirye da mu assalamu alaikum assalamu alaikum
alaikum salam malam ina kwana daga maka shirya diyo san ka Mm.
salam alaikum wa alaikum salam
malam ina kwana lafiya lau
tambaya gare ma to bismillah Allah sana sani
idan Allah malam tambaya akan dinkin tela eh
kamar duk wanda zai dinka ma mata kaya da ko su kama su ko kuma ya dinka tufawa da ta wuce inda ba su da wuce da kan
eh
eh kamar wannan mutum haram ya ko kuma haram sai ya aikata
to kuma ha kuma ha
shine ne malam to assalamu alaikum na'am
Malam bai amsa yana yin shakara
karatun mi
lokacin da na yi tambaya nan ta karatu na masallaci na gaya miki nace mijinki ya za a yi mijinki kina yaban wani ya ce wani mashi masha Allah saka kina yaban wani mutum wani kishi ne mijinki zai yi ya za a yi ji- kina yaban wani a gaban shi ki har masha Allah wannan da mijinki kishi kishi ne mijinki bai miki tambaya a ciki har ki gaya mishi kenan dole wannan magana nan kinji kina dadin kira balai wani amma kina yaban kina cewa wani maka wannan lallada ne masha Allah kaza kaza ne mana limamu ya za mijin mijinki wani kishi ne na mijinki zai na bai na gaya miki ba a gaban mijinki muke yaban wani namiji a gaban a gaban mijinki ya zai ji daɗi ke ma magana tela shi kai mai ɗinki illa misali kamar awo kana iya ce a in wajen awo ka ce kai wuce idansa wannan kana iya auna mashi bakin idansa iya iya ayi misali yana iya riga kundo idansa ka dage shi ma kai mai so ko da maka shi ka dage sau kana dage shi ka sa shi inda idansu bai ka sau ba ko da ya wuce haka nan amma magana mace dimki kaza na mata ai mace tana iya sa kaya a gidanta ta wa mijinta ado ko turuwa kare ne ma ake cewa ko da gwiwa bakin gwiwa ne ma jibke yake misali ko riga ana ga kirjinta ai akwai kaya na gida wanda wannan na mai gida ne kake mutane bai bace ba da muka ba wannan akwai kuma ana iya sa a sa manyan kaya a sa hijabi a rihi wannan bai zama lahin tela da irin muke irin na mata wannan tunda ana iya sa a gida ana mai gida ado tsakanin mata waje ne ba a da su shi kuma shi ta wuta waje ba kenan nan ba dora ba dora lahi a ce ya taram da ya dauki irin wannan dimkin wallahu alam assalamu alaikum na'am assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Malam muna da muna da tambaya. ne.
to bismillah Allah sana sani ina jin ka Wai ka wani mace ce ce za ta iya biyan namiji.
Ta- ta yi mi Na mace ta biya miji wai namiji ta ce za ta harbe shi in sun yi arme sai ta ke ta kamar sai na karya da.
to naji shi yan uwa ana kiran shi tesar musta'ar kuma al'ul tsinane ne duk wanda zai aron mace ko shi zai biya sadakin ya arame ta dai halatta ga namiji ana kiran shi ba san ado kuma la'antacci ne tsinane ne hagun dama cewa shi bai sani ba ita da a zuciya ta akwai wani abin sai ta arme shi aka arme wani bai laifi kuma an ta ya kwanta- ya kwanta da ita tana zuwa gidan mijinta amma ya sani shi mai arma matsalai shi wanda mai arma ya san arman da zai yi arman kwantara ne kuma yan ba arme kyauta ala kulli halin ko ma ba wancan ba kina san mutum baki ta arme kyau- arme kyauta sai dai a ce misali su saki jika 200 kana jika 200 kawo jika goma ma wannan ka sa ga 100 ka gama aka gidanmu tunda a ce akwai nashi da ba lahi bane ba amma irin wannan a yi magana ta armi wani dan ya halitta ta ga mijinta na harko wannan bai kare dal kuma tsinanu ne eh duk mai haka da wata tsinane ne tasir musta'ar Mm. sai ina wannan shine ko assalamu alaikum la la wannan muna magana shi tela abin da ya dama kama mace duk da ya halatta bisa sa kaya a gidanta ko cikin mata ko bata armi tana sa kaya a gidansu huta aka hana da da kaya sadako shine kullum shara tana zaman kanta huta aka hana da da al'aura kenan a gida ko budurwa ta sa kayanta mai kyau a gida cikin yan gidansu ta sa kayanta ko da bai kai rishin ta gaba ɗaya ba a cikin gidansu magana da ake kenan da abin da ko halatta a yi in kayi ba ta kai kai lahi amma nan kuma ita ta huta da- ta huta ta tahi waje ba ta riye cikinta ba shi ne lahin ka nan ba ɗora lahi ta da lawan wancan lahin eh eh gaskiya magana assalamu alaikum alaikum salam ha matsalolin mi
matsaloli kamar yanzu kana son ka ce wani kudin ka abin ka je kamar cewa ba to kamar akwai yan kasuwa wasu wanda ke kama su ta ce naka kai ka karba miliyan biyar ne ba ka ko miliyan kuɗi ne rai
Ha, wannan wannan wannan cuta ce wannan zalunci ne wannan haramu ne wannan zalunci ne wannan bai halitta wannan Ko ya zama kudin ruwa kenan kuma rashin tausayi ma bai halitta wannan bai halitta ina da kudi kudi- kudin busturu a kwanta kaje ka bani kudi ne in je in hudo kuma ka bani ƙara ma wannan zalunci ne gaskiya bai halitta kudin ruwa ne ba kudin ruwa ma akwai akwai rashin tausayi ma in wanda ga ne kamata mu tsaya ganin lokacin ya tayi na fatar Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan daidai kin kunkura ko Allah gafarta mana wanda bai samu shiga ba yana iya tunda ina ko na huta tunda lambar ta wuce yana iya kira insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh استغفر الله استغفر الله